rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd kitabu hilyati talib al-ilm na malam bakar bin abdullah abu zaid wannan shine darasin mu na 105 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta hiliya ta 51 at-ta'amul ma'al kitab yanda ya kamata ya kuma dace ɗalibin ilimi ya mu'amalanci littafi inda malam bakar yake cewa ba za ka samu fa'ida daga littafi ba har sai ka fahimci yaren mai littafin da yawa wannan salo ɗin ko wasu rumus ko wasu isharori ko wasu ainihin wato homololi yakan kasance ne a muƙaddimar littafi malami yake faɗa da haka in za ka karanta littafi fara daga muƙaddima ɗin to a ƙarƙashin haka ne sai a sheik muhammad ibn salih al-uthaymin shi ma ya mana ƙarin bayani na ƙarfafan wannan cewa lallai ma'arifatu mawdu'ihi hatta yastafi da insan shi kansa littafin ka san me littafin akan me yayi magana wannan zai sa zai taimaka maka wajen fa'idanta da littafin da haka ana buƙatar wani littafin za ga an yi takhassusi akan wata mas'ala to in za ka karanta shi ka karanta kana da masaniya akan haka kar ka karanta littafi ba tare da ka san akan me aka rubuta shi ba wani littafin zai iya zama kawai duba ake koya mutane an gane ko ko sihiri ake koya mutane ko tatsuniyoyi ne ma a cikin littafin to kaga wannan kana buƙatar ka san akan me aka yi littafin sannan na biyu kuma ka san mustalahat wato shi yaren da mai littafin yake in ya ce abu kaza mai yake nufi har ya ba mu misali cewa idan ibn hajar a cikin bulugul maram ya kawo hadithi ya ce muttafaqun alai yana nufin imamul bukhari da muslim amma mai muntaka almuntaka in ya ce muttafaqun alaihi yana nufin rawahu ahmad wal bukhari wa muslim to kaga in ba ba muqaddima ka karanta ka karanta mustalah din sa ba sai ka dauka istilahin sa irin na ibnu hajar ne in aka ce muttafaqun alaihi kamar ko da yaushe ana nufin bukhari da muslim an gane ko to wannan shine abu na biyu salisan abu na uku yakunu ta'amulu ma'al kitab bi ma'rifati uslubihi wa ibaratihi wai yanda dalibin ilimi zai mu'amalanci littafi wannan yana kasancewa ne da sanin usulubin mai littafi wani usulubi salon mai littafi wai ibaratihi da yadda yake magana ibara ɗinsa wale haza ta jido annaka ƙara'ata awwala ma ta ƙara lasiya ma fil kutubil ilmiyyatil mamlu'ati ilman yace shi sa zaka samu in zaka karanta littafi farkon karatunka musamman littattafai al'ilmiya na ilimi almamlu a ce ilman waɗanda suke cike da ilimi ta jido annaka ta murru bikal ibara za ga wata magana ta wuce ka shige ta wajen wata magana ta taju ila ta'ammul wannan magana tana buƙatar sa nutsuwa da lura wa tafkir da kuma tunani fi ma'ana ha game da ma'anar wannan ibara din za ga mai littafi ya kawo wata ibara ko karin magana ko ya kawo wani sentence da wannan sentence din kana karanta an kauce zaka ji baka gane ba sai ka da ka nutsu ka kalli siyakin sa ka kuma lura da irin uslubin sa a muqaddima to wannan yakan taimaka wajen ka fahimci ibarar da yake nufi amma ma ya ta'allaqu bi amrin khariji an at-ta'amul ma al-kitab amma abin da yake da alaka da wani al'amari na wajen littafi wani littafi yanzu kaga misali malam bakar bin abdullahi abu zaid ai karatunsa daban yanzu kuma kaga wanda muke karanta yanzu sharhi ne wanda Uthaymin yayi an gane ko to za ga wani abun kuma yakan koma ne zuwa ga al'amarin ba a cikin gundarin littafin yake ba yanzu kaga ka samu wata ibara ka kasa gane ta a sharhin ba za ka ce malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya kawo wata ibara baka gane ta ba sai dai ka ba tun domin ba shi bane ya kawo ibarar me masa sharhi ne ya kawo wannan ibara din yanzu sharhin Uthaymin ba za ka ɗauka duk littafin ka ce wannan littafin hiliya ta Uthaymin ba ce da haka baka fahimci wata ibara ta Uthaymin ba ba za ka ce malam Bakar ya kawo ta ba ko malam Bakar ya kawo ta ka ce Uthaymin ya kawo ta duk wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya dinga gane irin wannan da haka abin da yake da alaka da wani al'amari khariji na waje an ta'amul ma'al kitab wanda wajen mu'amalantar littafi wa huwa ta'liq bil hawamish wannan shi ake kira da ta'aliƙin da ake yi a hawamish hashiya an gane ko ko hamish ko hawashi hashiya za ga kamar misalin aka kawo littafi iya karatun mai littafin sai a ja layi ko sai a yi shi manya-manya sai kuma a yi wasu ƙanana a ƙasa ko kuma gefe ta dama ko gefe ta hagu ko can ƙasa sai ga kuma an ɗanyi maka wani ɗan bayani haka hawamish kenan ko kuma ainihin wato abin nan hawashi ana kiransa hashiya ko hamish wa huwa alladhi ala al-yamin aw al-yasar shine wanda za ka ganshi a daman littafi ko a hagun littafi wa imma bil hashiya wannan hamish kenan hamish shine wanda za ka ga in ka duba za ka ga wani littafin sai ga anan gefen ta dama ko nan gefen sa ta hagu an gane sai ga an danyi wani dan rubutu wanda kila kanana ne bai kai na ainihin littafin ba wannan shi ake kira da hawamish wani lokaci kuma sai ga an yi karatun sai a ja layi ƙasa kuma sai a fara wani bayani hashiya kenan an gane ko to duk zaka samu wani lokaci sai ka iya bambance wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi aw bil hawashi fa hadha aidan mimma yanbaghi li ɗalibin ilmi an yagtina an yagtanimahu wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya ribace shi karka ce ba ruwanka ai kai kawai iya littafin kake karanta ga an dan yi wata fa'ida an dan yi wani rubutu a gefe kace ba ruwanka da shi ga an dan yi wani rubutu gefe shi yasa za ga duk wanda yake bibiyan mu duk abin da muka gani sai mun karanta in muka ga akwai lamba ya mun sauka kasa mun ji me aka ce a lambar saboda wata fa'idar sai ga ka same ta a cikin lambar abin da aka fara da haka kan ɗalibin ilimi ya ce a wannan lambar shi ba ruwansa da ita a tun da aka sa number one aka je ƙasa aka yi wani bayani akwai abin da ake so a nuna maka na ilimi na fata an gane wa idza marrat bihi mas'alatun tataju ila sharhin idan ɗalibin ilimi ya shige ta kan wata mas'ala da tana buƙatar sharhi au ila dalilin ko tana buƙatar dalili ko hujja au ila ta'alilin ko tana buƙatar illa wato sababin da yasa aka faɗe ta wa yakhsha an yansahu kuma yana tsoron kada ya manta fa innahu madha to me zai yi yu'alliquhu aw bilham imma bilhamish wa huwa alladhi 'ala al-yamin aw al-yasar aw wa imma bil hashiya yazo kan wata mas'ala yana buƙatar sharhinta to yanzu zai iya komawa shi ma a gefen littafin ta dama ko gefen littafin ta hagu hamish kenan ko kuma hashiya ya je ƙasan littafin sai ya dan rubuta ya dan yi alama can sai ya namba kaza sai da ya sake koye wata dan aro a can sai da nan ƙasa ya aro sai ya dan yi wani rubutu cewa yana buƙatar sharhin wannan matsalar to kaga in ya zo daga bayan ya kalli matsalar zai iya komawa ya bincika ko shi ya binciken ko kuma ya tambayi malaman da suka fi shi ilimi game da wannan matsalar ko dalili ko sharhi ko kuma ta'lil illa wa huwa alladhi 'ala al-yamin aw al-yasar wa imma bil hashiya wa hiya allati takunu fil asfal hashiya ita ce wadda take zama a can kasa wa kathiran ma yafutu al-insanu mithla hadhihi al-fawaid sau da yawa sai ga irin waɗannan fa'idojin suna kubucewa mutum allati law allaqaha lam tastaghriq alayhi illa daqiqa wanda da mutum ya makalkale da waɗannan ya dan yi ta'aliki akai ba za su ci masa ba lokaci da bai wuce minti ɗaya ba au daqiqatayn ko ba zai wuce minti biyu ba ya karanta ya karu da wata fa'ida kuma sai koma cikin karatun sai ya ci gaba da yi ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة وهو لا يتذكرها in bai yi wannan ba to sai zama in ya koma yana so ya tuna ta daga baya sai ya dade ba tare da ya tuna ta ba an gane ko wala yajiduha ko kuma ya ma rasa inda take bayan bagi aidan li dalibil ilmi an yaqtani ma mithla zalik ya kamaci dalibin ilimi ya dinga ribatar irin wannan la siyama masalan musamman ma fil kutubil fiqhi a littafan fiqhu yamurru bika fil kitabi mas'alatun a cikin littafin da kake karanta wata mas'ala zaka zo shigewa ta wata mas'ala wa hukumuha da hukuncin wannan mas'alar thumma tatawaqqafu fa yashkulu alayka sannan sai ka tsaya cak kuma abin ya dan rikirkice maka to yanzu kaga kawai baka wuce ba ba kai ba wata alama kai ta cewa nan gurin baka gane ba kana buƙatar zaka sake komawa ko ka nemi bayani ko kuma kai tambaya ba kawai ka bar gurin ka wuce to kila wata rana in ka zo sai ka rasa wannan gurin a ina yake shi sa an kana shi sa an ka karanta littafi kamata duk wanda ya zo duba littafin ya san ka taba karanta wannan littafin dan za a ga littafin kayi rubuce rubuce can ka rubuta kaza nan kayi kaza nan kayi kaza amma a ga littafin ka yanda yake yanda haka kawai an gama karatun nan rob ka rufe shi in ka je ka ajiye gobe kuma wani satin ka sake dare ba wani abun nan duk wata fa'ida da za a faɗa baka rubuta komai zabi da lalaci irin naka to kaga wannan gaskiya abubuwa da yawa za su ta wuce ka kuma shi sa sai kai ta mai da hannun agogo baya sai an yi gaba akan wata matsala da an faɗe ta an faɗe ta masu rubuta da sun rubuta ya kuma ka sake dawo wa mutane ita ina fata an gane to duk wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci haka irji matsalan ilal kutubi allati indak awsa'u min kitabika alladhi bayna yadayk yace misali zaka iya komawa cikin wasu littafan waɗanda suka fi yalwata bayani fiye da wannan littafin da ke tare da kai yanzu kila matani ne wannan littafin amma akwai sharhi ya kai guda biyar ko goma da aka yi wa littafin sai ka koma wajen shuruh da malamai suka yi wa littafin sai ka ƙara samun fa'ida da kuma fahimtar littafin fiye da yadda ka fahimce shi a da an gane ko فإذا وجدت قولا فعلق القول من أجل أن ترجع إليه da haka in ka samu wani ƙauli da kana da ‘yan mulahaza a kansa to ka yi wa wannan ƙaulin da baibai ka da baibaye shi ta hanyar yin wani rubutu ko kuma ka dinga koma bangon littafin ka duk matsala irin wannan sai ka dinga rubuta ta yadda in ka zo ka san kana da wasu masail da kake so ka sake koma cikin ummahatul kutub ko kake son ka tambayi malamai ƙarin bayani a kansu min ajli an tarji'a ilai dan ka sake komawa kan wannan idhahtajta ilai in ka buƙaci hakan donar ruju ila asalin kitab ba sai ka koma asalin littafin ba kawai tunda ka riga kai ka ka riga ka rubuce wannan matsalar ko kuma dan wani littafin ka wani diary naka ka rubuta to kaga in ka tashi kawai kan wannan matsalar za ka koma alladhi naqalta min ba sai ka koma littafin da ka ciro wannan matsalar a cikin ta ba fa hadha mimma yuwaffiru alayka alwaqt wannan yana daga cikin abin da zai sa ka samu cikakken lokaci ka amfani lokacinka sosai saboda mas'ala duk wanda ka dandaka ta ka wuce ta ka wuce ta kenan amma in ba haka ba zai zamanto kullum mas'ala ya kankanuwa ka mance ta sai an sake tuna ma gobe ma an karanta ta ka kuma manta sai an kuma karanta maka to amma kai wa karatu irin wannan karatu sai an ka wuce shi ka wuce shi kenan ko da yaushe kuma zakira ɗinka kwakwalwarka za ta iya tuna maka shi kuma ka kawo shi kamar yanzu ka karanta gurin haka ake sai mu tashi wa kadhalika aidan idza kana alkitabu fi fiqhi madhhabin min almazahib insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah